بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو عشرين جوة رجب shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba muna cikin littafin mu na al'adabul mufrad na abu abdullah muhammad bin isma'il al-bukhari rahimahullahu ta'ala idan ba manta ba mun tsaya darasi na nawa mun tsaya darasi na tamanin da biyu za mu tashi darasi na tamanin da uku a cikin wannan littafin mai albarka al'adabul mufrad za kuma mu tashi sannan babi na ɗari uku da casa'in da biyu hadisi na ɗari takwas da tamanin da uku bala yake babul ma'arif babun da yake magana akan wato jirwaye ne kamar wanka abin da ake kira al-ma'arif shine kalamun lahu wa jihad shine abin da suke kira wato ambiguity an gane ko wato zancen da yake da fuska biyu idan kana so ka yi sayan magana da yara a gurin kana so ka faɗi wani abu sai ka faɗi wani abu da iya manyan ne kai za ka gani shine shine al-ma'arif kalamun lahu wato wajhan yau ke kira al-ma'arif to shine wale yake حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن ثابت البناني babban ɗalibin Anas dan Malik kenan أنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير له وترانا annabi kira da abin Allah ya tabbata a gare shi ya kasance a wata tafiya taka a can ibn abdul baz ya kawo yake cewa ai fi hajjatul wada a hajjatul wada ne hajjin ban kwana to sai yake cewa fa adal hadi ina irin masu masu masu buta sarewa a gane wanda ana kada dabbobi wanda za su rika jagorar da matafiya to da haka sai fara kirari yana yi irin abin da za a rika jagorar da wato su matafiya yana yi irin wannan watakila ko na waka ko busa wani abu yana watsi yana faɗa faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce urfuq ya anjasa ya kai anjasa ka sauƙaƙa wai haq mun faɗi wannan kalmar yadda ake amfani da ita ko a ce kai kanka kai ko kai da Allah ko abin da ya kama da wannan wai haka bil qawari ka dakata ka kula bil qawari da kayan karau kaga ma'arufin ya fito kisa suka ce wajaji ne ma ba ma'aruf bane wannan domin da ba ta ake matan da aka tayo da su saboda kaga ana jagorar da dawakai suna tsalle suna kasu je su wurgo wata daga kan sai annabi alaihi salatu wasallam yake urfuq bil qawari kai hankali da kayan karau su matan su ne kayan karau kaga wannan ai wato kayan magana ne wasu kila inda yara ba su zama dole su gane da matan ake nufi ba to shi ne now حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا معتمر قال أبي حدثنا أبو عثمان عن عمر فيما أدرى فيما أرى شكا يتي شيء أظن نكي جنيا يكو كنتوني أنه قال lallai ya ce hasbu mri'in min al-kadhib ya yi mutum daga ƙarya an yi hadisa bi kulli ma sami'a ya rika zantar da duk abin da yaji duk wanda ga duk abin da yaji sai ya faɗa to ana jiya wa tsoron ya faɗa layin makaryata kuma zai iya zama makaryacin in dai duk abin da ka ji sai ka faɗi shi to za ka rika ƙarya kuwa ai akwai abin da in an ji shiru za ka yi kan ma wanda kar a fara ji a bakinka wani zai zo yana labari amma Allah ya kama riga shi ji amma saboda kai ba gunki gun karba ne shi kai shiru har sai abin ya tabbata shi ne ba yake cewa wai ya ji mutuwar sarki a baki na ba to to shi ne to sai yake kala wa fi ma ara cikin abin da nake gani kala kala mai ruwa yake kala Umar Umar cewa amma fil ma'arib ma yakil muslim min al-kadhib amma cikin abin da yake ma'arib wato jirwaye ne kamar wanka ko sayan magana akwai abin da yana isar ma wace ta yi ƙarya ban kai wannan kaga yanzu da yake wato ya kai an da shawo haka bil qawayi da yake musu kayan karawa ai ba ƙarya yake ba ita mace lallaka ta aiki ko yawa nan da abin da za ta iya jurewa ita bai zama dole ta jure shi ba bayan bukari abu dawud ya kawo shi a cikin adab haka imam al-hakim ya kawo shi shi ma marfu'i da mawqufi haddathana adam qala haddathana shu'ba an katada an mudayr bin abdullah bin shukhair hada sayyidina imran bin husayn yace na zauna na abokanci imran dan husayn wato ila al-basra har zuwa basra can wato cikin garin wato iraki tun daga kufa ya ce na zauna da shi har zuwa nan sosai ce kama a ta alaina yawmin ba wani yini da yake zo mana illa an shaida na fihi shi'r ba ce sai mana bai cika sai ya karanto mana bai cika wa kale yace inna fi ma'aribul kalami lalle cikin zancen da yake jirwayi ne kamar wanka mai wato sayan magana lamanduhatun an kadhib lallai yana hana yin ƙarya irin wannan sayan magana yana hana ƙarya to ba sai mutum ya ƙarya ba kenan shine lamanduhatun an kadhib wata ruwa kuma ai manduhatun an kadhib ai sai hatin ya yalwace ka kenan ya isar ma da ba sai kai ƙarya ba shine babu shiga sirri ɗari uku da tasa'in da uku babu babu shiga sirri babu da yake magana akan watsa sirri yada yada abin da yake a boye ka yada sirri shine ba wuce yake cewa wai shi ciki ba dan tuwo kawai aka yi shi ba wanda ba ya iya boye zance wani zancen da shi kaɗai ba wanda ya zai sani a duniya sai shi to bai zama mutum ba har yanzu domin an ce shi ka'idar mutum da'irar sai ya raba ta gida uku ko hudu kashi daya saurin ne shi da wane ko da su wane na mutane kashi ɗaya saurin sa ne duk duniya ba mai ji kashi ɗaya haka idan bai iya wannan ba ya zanto yana da sirri ko kuma ya zanto akwai wanda zai iya gayawa akwai magana da in ta ishe shi akwai wanda kaɗai zai iya gaya don da wane da wane to har yanzu zai zama cikakken mutum domin idan kana so kai saurin magana ko dai ka bata a cikin ka kai kadai ko ka nemi wanda kai amince wanda zai baka shawara kuma sannan ya kiyaye ma magana ko kun bata dan abokin sirri shine wanda ko kun bata ba zai faɗa ba duk wanda ka san kuka bata zai iya juranta ma da abin to ba wakin sai da wani ba shi yake kira dai dana ba ba ta ciki ko ba shi bane balarabi yana cewa kullu ma jawaza sunaini sa'a duk abin da ya tsallake mutum biyu sai yaya to akwai wanda ka same shi sai sa annabi yake kira Huzaifa sahibu sirri rasulullah kana kallo ba duk da ba shi kadai bane amma wannan shi sunan da yake hada da shi kenan cewa abu zai zo ana dan malik ba da ta dan da more yake babu shi misali kaga lokacin da mahaifiyarsa ta aike shi sai ta ga ya jima ya dawo ta ce ya kai ka jima yace annabi ne ya aike ni sai ta ce me ya aike ka yace sirri ne ba ta da hurumin da za a gaya mata domin abu ne tsakaninsa da ta duba fa kaza tsakaninsa da annabi alaihi salatu wasallam yake sirri ne to kaga haka akwai abubuwan da ojojo ya faɗa yace ba dan dai Allah zai karɓi rayuwata ba da ba za ku ji wannan abin ba to hata abubuwan da ya shafi kutuntuhu tunda annabin yana na aibi faɗa ba annabi zai ba shi labari ya ce fitina za ta faru lokaci kaza shi ake gayawa duk ya riƙe amma su sai na wa za su ce ne aka ce ce sam wane ce ne aka ce ce sam sai da ya zo da kuwa wasu abubuwan ya faɗa to haka ake so mutum ya zamto duk yadda kake ka san shi sa annabi ya faɗa hadisin riyadu salihin ko kumbiya cewa idan mutum kuna magana da shi kaga yana juyawa ko ya kira ka wani guri kuna yi to sai da yake ba ka ba sai ya ce ma amana ba abin da ba zai ce to amanatin amana a'a ba sai idan dai ka ga mutum ya kira ka kai da shi yake ba da Allah za mu magana ko kuna tare da wani ce da Allah kun gama ina son ganin ka iya wannan kalmar kawai yana so ya gaya ma ina so in ba ka amana zanci kawai ko ya faɗa ko bai faɗa ba haka abin yake wannan adabin ya kamata ku koya waɗannan ladaban ka gane cewa kowa duk inda ya kuɓata da shi to wannan sirrin da ya gaya maka aji wannan shi ne mutum amma wanda da an ɓata zai zai ce nan fa kaza aka yi da kaza da kaza to wannan bai cika mutum ba da saura ciki akwai gurin ajiyar magana yana nan in ka cike naka da tuwo shi kenan za ka samu matsala kuwa amma idan ka bar shi wallahi zai ma amfani nesa ba kusa ba sai bari in gaya ma ku shi zance akwai wanda matar kama ba ta ta ji kuwa matar kama ta bai dai ita ce zance yi daɗi haƙar ya ce ka sheƙa mata to ita kanta akwai wancan da in ka san waye kai wallahi ba za ta ji ba za ku yi wata hira amma wani abin ba ka gaya kowa a duniya sai kai kawai to haka ya kamata ka zama Allah ya sa kai wa kanka wannan zanda ka tarbi to za ka da matsala to ka matsala fa wanda ciwo ma mun da ki gurbi wace kalila a gane ko to saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu lura mu kuma kiyaye kuma mu wannan ba a samu ka sani to sai sai حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني موسى بن علي عن أبيه عن عمرو بن العاص wane mutum kaga wannan hadisin fa da ya kawo saboda shi Amr dan Allah ya masa baiwa yana cikin kutabul wahyi masu rubuta wahayi na zamanin Annabi alaihi salatu wassalam shi Amr bin al-As shine aka ce wai saboda shi kima da Allah ya masa duk wani yake yake da aka zamanin fitintunu na tsakanin musulmi ba ya shiga guda ɗaya ya shiga tsakanin sayyidina muawiya da sayyidina ali ita kaɗai ya shiga yanzu yana ƙarƙashin muawiya amma duk wani rikici da ya zai bangaren kawai to amma akwai wanda ya zo shi da yara aka ce shi ne mujira ɗan ciwo ba shi gaba ɗaya rigimin bai shiga ko ɗaya ba kaf ɗin shi ba wanda ya shiga dama kuma ya annabi ya faɗa ƙaddara ta riga fata cewa wanda yake yana waje ba a cikin fitinar ya ga wanda yake cikin alkhairi rashin shiga shi ya fi alkhairi fiye da shiga to kaga amru dan as Allah ya ba shi hikimomi da dabaru da yawa kana yace ajintu min ar-rajuli ina mamakin mutumin da ya tura min al-qadari da zai rika kokarin gujewa kaddara an gane ku kokarin guje wa tsarin Allah shine kaddara wa huwa muwaqqi'u wa alhali sai ya fada cikin sa wannan kamar kansa yake wa rabbi saboda Allah ya bashi hikimomi to ka kamar zamu iya cewa wancan din guda ɗaya ne ya faɗo yake da kaddara kenan ai za a ce in tsumi wayo a wuri ake samu to domin idan aka baka komai kana succeeding ai sai ka ɗauka cewa sai ka ɗauka cewa ka kai wani mataki gara a ɗan taɓa ka wairar kazata ya an yi akhihi sai ka ga mutum yana hango haƙƙi yana hango haƙƙi a cikin idansa ai ce hausar ko ko ba ka ke faɗa ba to yana hango haƙƙi a cikin idansa ko malam ba ka gane ai ko haki yi za ka ji ana fidda hakukuwa akwai wani abu da ake sa a ido fidda hakukuwa ake ce masa maganin ciwon ido mu ba mu ake yin abu ya faɗa wa ido sai ya fito da shi eh mai kamar ɓuntu eh hmm? samsami bare kallahu fi samsami sunansa kawai mu ka ga sunan da muka san shi kawai fidda hakukuwa eh yawa da haka to amma da wani suna a wato an ƙara mana samsami samsami ko ya yi daidai su so da haka to mutum sai ya rika hango wato haƙƙi a cikin idan ɗan uwansa shine wa ralka za ta fi aini a cikin wa dawul jaza'a fi ainihi shi kuma ya kyala katon sanda a idansa yadda dole fi tudu ne in ji mala aliyu na wanji naka wanda ka tattara ne ke hawa ka gano suwa ne haka yake ko yake da mutum mai gargaɗi ne da bai sabon ubangiji ba duk da dai laifi tudu ne naka wanda ka tattara ne ke hawa ka gano nawa ne ko cewa ne da mutum mai gargaɗi ne da bai saban ubangiji ba inji mala ali na manji to kaga shi da shi nan da kafi a gindin sa amma yana hango dan tudu a jikin riga wani shi sa sai nawar zai ce hasibu anfusakum qabla an tuhasabu kulka yau kanku ihsani kafin ayi muku wa yakhriju dagna min nafsi akhihi wa yadau dagna fi nafsihi ya rika kokarin fitar da hikidu tafi da hasada daga zuciyar dan uwansa wa yadau dagna fi nafsihi shi kuma ya kyara nata yace wa ma da su sirri inda ahadi yace ban taba ba da sirri na zuwa ga wani ba falamtuhu ala isa'i kuma in zarge shi dan ya yaɗa shi in dai ba ka zuwa yaɗa to kar ka ga wani in ji amur bin al ce ban taba gaya wani sirri da kuma in ji shi a wani gurin in ba ku zai zarge shi ba akan cewa me yasa ka faɗa maganin ka kenan ai maganganun ba kashi kashi wani in ba ka so a faɗa bar a bakka ko in ta kama ki shiga ɗaki ka zauna ka faɗa ka rufe ɗakin ka faɗa ka huce shi kenan to sai ce to sai ce wa kaifa alumu wa qad duktu bihi zara yace sai kawai da ni zan zarge shi alhali na mutsu na kasa ajiye abuna a cikina ya kunta samun ni na kasa ajiye abuna a cikina yace dan me zan zargi wani ba dalili an gane ko yawwa to wannan shine babu na 394 babu sukhriya babu da yake magana akan ba izgili wa qaulillahi azza wa jalla izgili ko mutum ai kaga akwai yanayin izgili da da yawa za a yi wa mutum misali mutum ya to ba shi da koko gobe da kuma kawai to gwamnati gwamnati ta gani yawa in da ni izgili ne in ba da ni izgili ba ne shikenan wata gida wani title amma mutum bai da kokon ko kokon kacewan miloniya misali da ni izgili duk babu so ba a ce wannan ba kyau a kaunin na ya azza wajal Allah ya ce la ya shar kaumun min kauni wane mutum ka gani dama ka ce al-izdira'u wal ihtiqa shine as-sukhriya kaumun min kaumi kada wasu mutane su wasu mutane injili ko ba'a eh kaga tan ayatu ta yi wala ni sa'un min nisa'i asa an yakunna khairan minhunna asa an yakunu khairan minhu asa an yakunna khairan minhunna kowanne حدثنا إسماعيل نعم حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي سين عبد الحميد ابن أبي أويس سين أقوى الناس an Sulaiman bin Bilal an alqama bin Abi alqama to ga gurin da alqama ibn Abi alqama an ummihi to anan matsala ta samu a hadisi sunanta murjanatu ita kuma majhula ce an gane ko ita kuma majhula ce wannan murjana din ta to sai yake ana Aisha radiyallahu anha qalat mara rajulun mutabun ala niswa wani mutum ya zo wucewa wanda Allah ya jaraba wasu suka ce kuturu ne wasu suka ce kaza dai haka da wata rashin lafiya wani aiba a jikinsa fatadahat bihi sai suka fiƙe mata dariya mace tana da wannan ko matar san baka taka mata burki ba sai ta ja lawa kwarai idan ka sa ka samu mace idan budurwa ce baka aure ta ba kaga tana da wannan ɗabi'a ka canza wata ina gaya ma gaskiya idan kuma idan kuma kankoroniya a duniya kuke to ka gyara ta ka riga ka shiga faka hubban ba za ka iya rabuwa da ita don wani za ga ko zuwa ya kace ita AS ce shi AS ce ba komai sai ta da alani da ka saboda already an riga an shaku ballantana kuma dan da wani dariya ballantana ga inda ban rayuwarsa gaba ɗaya cikin duniya zai kare misali ya yi rungu wannan transformer ballantana kuma dan tare wani dariya ka gane to kai kokari ta dina domin wannan raina halitta Allah ne ai annabi ba haka yake koyo to in ka ga wanda aka jarraba sai ka ce alhamdulillah alladhi afani min mubtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila dan kai ma ba wayen ka bane da ka zama mai lafiya ne kuma wanda yake yanzu dan Allah na ruwa yana zagin kada nawa nawa ne a gaban ka da lafiya su ras kafin su mutu sai da wato suka suka shiga wani yanayi nawa akai wasu dawayen ka ka gani to dan me yasa za ka yi wani dariya me yasa shi ne annabi yace in kai wannan addu'ar Allah ba zai jarabe ka ba ko ƴaƴanka da wannan abu sai addu'a ko ya yara ai kaza ai kaza amma yiwo wanda Allah ya jarraba da dariya wannan raina Allah ne to ka ko in dai za ta raina Allah ne kamar ka zauna da ita in kuma za ku ji nasiha to ta daina sai a ja kunnen ta cewa kin ga kaza da domin kullun inda kake shi ta jaga ma sai ku haifi ɗa wanda ya ji wannan matsala mu ga yadda za ku kuma an taɓa ba mu labarin wata mata a cikin gari ne wannan ɗabi'a wallahi da Allah ya tashi ba ta wani ɗako tun yana ƙarami sai zan to kawai bautarsa take ɗabi'a ta kenan ta ga mutane ta musu dariya ko ni na taɓa ganin sa ya so kusan shekara arba'in amma ba iya tashi komai ita take ma na ruwan Allah to ba a ce halittar Allah domin ba kan garda shi Allah na shi abin da ya mata wallahi sai jarrabe ta da mutuwar sansa mutuwar sansa na taɓa ganin je wata ɗarƙuwar su take min bayani tace ka ga kaza kaza kaza tace ai ɗabi'a kaza sai Allah ya ɗauko a nan kuma aikin zai ƙare ko mai Allah ya ga duk wasu yayan mai kira da su sai zanto wannan kika wuce to ba a so ka rika raina halittar Allah domin ba can gatsa ba ce shi ya ga dama shi wanda ka gani a yadda ka gan shi ba shi za ma cewa wai ka ganta kamar ita ce kanta wannan raina Allah ne in ita ce kanta ta fi kyau kenan biye da halittar Allah za ga wannan ba wuce yana faɗa amma wallahi kuskure ne kalli kalmar ka tsaya ka kalle ta da kyau ba yadda ake faɗa ba sai ai wani kamar shi ya kansa kadanta ko kamar ita ce kanta sabo ne wallahi wanda ya kansa yafi Allah iyawa to ji Allah bai iya ba shi Allah na zaba a zaman bibi kenan shine mafhumul mukhalafa ko in ka kalli siyasin maganar da abin da yake so nuna kenan ba a fadar haka saboda haka yi wa bayan Allah injili sabo ne ba daidai bane na ya ya za a ce eh تبارك الله احسن الخالقين ko me bakon kaga shi ne tabarakallahu ahsanul khaliqin albarkatun ubangiji sun yawaita lalle wanda yafi kowa wato iya kyauta ta halittu gaba daya shi ne kai ba Allah kai ba bar amma ka ce kai kamar ita ce kanta wannan sabo ne na'am kaji ko eh Allah ya yi halitta a wajen eh to shi wannan za ga kamar akwai alamar tambaya eh Allah ya yi halitta a gurin da eh da ba mun ji eh kaga da sauki yayi ko an jingina wa Allah ya yi halitta a gurin nan sai mun yadda tunda dai baka dauke masa halitta ba shi yayi wanda baka faɗa haka ba ba shi yayi mun yadda ta'awuzu ma a ce tabarakallahu ai duk abin da ka gani kawai ya kayatar da kai ka faɗi wannan tabarakallahu ahsanul khaliqi eh albarkatun ubangiji sun yawaita eh mafi wato kyawu waɗanda su sa halitta ce kyau Allah shi duk abin da ka gani shi ba wani tangarɗa da yi ka Afirka shi ya ga dama da yi ka a Asia shi ya ga dama turai ishe ya ga dama shi ne a yi amsa da taɓa wasu wai wani ne a irin yana magana da ta mora nan masu zagin sabbai sai yake masa suna ta magana abokin aikinsa ne ai abu hurera wani fa abu hurera yake ta faɗa yana ta yi shi kuma sai yake masa kaga da fa Allah ya ga dama da Allah ya san kafa abu hurera amfani gurin annabi da shi ta halitto abu hurera a lokacin kai ya halitto ka ya ajiye ka magana ce mai kyau in wallahi yace amma tun da kaje ya halitto shi ya halitto ka a lokacin annabi ya barka ka zauna da annabi bai zaɓi abu horere ya zauna da sa annabi to sai nace wallahi da yana nan sanin abu jahil zai zama kalmar ce kyau Allah shi ya zaɓa annabi abokai to ba ruwanka da su kai in ba za ka yi musu addu'a ba ka ja bakinka kai shiru yawwa to shi ne to kaji da ya faru ya wuce su neman dariya ya karna su neman ba'a fa uku da ba'a da hunna wasu daga cikin sai da aka jarrabe su da wannan ciwo Allah ya kiyaye mu eh kawai inda za su zo in an haɗa su biyu sai ka ce wancan ba'a wannan kuma izgili a gane yawwa yawwa na'am eh wata radufai ne kwarai kuwa na'am sukhriyan ita ce mana ta zo wucewa za su wuce a ce kallon zu masu imani ko abin da suke wa annabi sai ayi tuno mun ayan nan a cikin hud قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء ليه إجلت إنك لأنت العليم الرشيد إنك لأنت الحليم الرشيد أو تنزل يجيب shi ne ba abin da suka ce mara annabin Allah to sannan shi yayi wannan izgili ne izgili ne sannan shi yayi ta ganzu nan eh ahli sunna masu bin Allah izgili ne ka fahimta da kyau ko ustaz ustaz ka fahimta eh wai ka ce lokacin sallah ustaz ustaz izgili ne la izgili ne ko an zo da wani abu na barna a ofis ɗin ka ce a za ce in misali kenan injili ne Allah ya kiyaye babu tu'udatu fil umur babu da yake magana akan bin sannu sannu shi da tu'uda a ta'anni kai abu a hankali daki daki حدثنا ذكر ابن محمد قال ان يي شيخ يا متن ta dauki tai حدثنا بشير بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سعد بن سعيد سعد بن سعيد an yi sabani a kan suka ce shine ibnu adi shi wannan bawan Allah wasu kuma suka ce a ba shi bane akwai dai tun daga na ka fara samun matsala أخبرنا الأنصاري عن الزهري daga imamu zuhuri kenan wai wani ya ce wallahi shi tun daga ran da ya ji wannan ɗan tamoran ya fara zagin zuhuri ya san cewa sai ya samu matsala wai shi cewa tun daga nan gabar da ya ji ya fara zagin zuhuri na ce to na ce baka daɗe kana ji ba ne ni ai a ce a gaɓar farko aka fara zagin zuhuri tun ba ya nisa ba da ikirma ba ya nisa ba dama aka tsutsi ne musu aka wuce an rajulun min baliyyi an karbo daga wani mutum daga wato kabila ce ma'rufa wata kabila ce sananniya shine wato bali daga wannan kabilar kana yace a kai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba abi na je gurin annabi alaihi salatu wasallam ni da mahaifina fa na ja abi duni sai annabi ya gana da mahaifina banda ni shine duni za a gana shi aka bashi a gefe Ali yake hukuntu li abi bayan sun gama sai ne ce abba ma kala laka mai annabi yake ma ka ji karan bani irin na ƴaƴan ƴaƴa kale yake idan arabta amra fa alayka bi tu'da ko da yake karan bani na sai zai zama mai amfani tun da ruwa ya zai ko ba kaman mu bane mu ne sai a ce karan bani shi ruwa ya zai kaga abinda annabi ya faɗa dan ka tambaya ba laifi bane domin zai ce na ji daga babana mun shaji ko yawa daidai ne idan arata auren fa alayka bitu adad idan kana nufatar wani al'amari ce na hore ka da bi sannu sannu duk abin da zaka yi ka rika bi sannu sannu a hankali gaggawa garaje ba ba abin ba naka bane atayuriyaka Allahu minhu al-makhraj har Allah ya baka mafita to nan ba akwai darasi duk da bai inganta ba aw hatta yaj'ala Allahu laka makhrajan ko Allah ya baka wato wata mafita bara mu bi ɗaya hadisin sai mu ji me za mu ɗauka wa anil hasan bin amr al fuqayni an munzir al-thawri an muhammad bin al hanafiya wannan sai a duba mun babarsa aka saka maka ne me alaka sa kai da hanafiya din kana yace laysa bi hakimi ku ji kalma ba ne hukuma bane من لا يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بدا duk wanda baya wato mu'ashara zamantakewa wanda shari'a ta yadda da ita man la yajidu min mu'asharatihi budda wanda ya zama ma karfan kafa ga wanda ya zama ma karfan kafa ba yadda za ta bishi misali kamar wa kokari yana da wasu ɗabi'u marasa kyau ko mata Allah ya jarrabe ka da ita ko ɗa za ka ɗauke ɗanka ka yarme su sai yanzu tabi'un da wasu ne har gida ko wata ka baka su ko kuma iyaye mahaifi ko mahaifiya wanda ya zama ba dole kawai ne ce mata ana iya cire ta aya misali wanda ya zama ba dole da ko iyaye ko kuma a gurin aiki aka kai ka bayan da za ka yi shine ya tsodin ka ba yanda za ka yi an fahimta da kyau ko to shine annabi alaihi salatu wasallam yace laisa oke Muhammad bin al-Hanafiya yace laisa bi hakimin ba ne hikima bane man la ya'ashiru bil ma'ruf wanda baya zamantakewa yadda shari'a take man la yajid bi mu'asharatihi buddan ga wanda ba za ka baka da makawa sai ka zauna da baka da makawa sai ka zauna da hatta ja'ala Allah lahu faraja har sai Allah ya bashi wani budi aw makarajan ko mafita misali zan bawo wannan zaukayi ya za aka yanke ma hukunci a prison shekara goma ai kuka ba nasa bane Allah ya sa kun gane kuka ba nasa bane ko life in jail ba wani kukan me zake to ai kawai tunanin yanzu me zai amfanar da ni zuwa lokacin shi ne kawai abin da ya rage ba domin kuka ba zai sa a ciro ka ba kun fahimta to wanda ya yanzu misali in ma abin ke yi zai duru yace ya rantsi da Allah inda da ransa sai ka auruwanci kuma sati mai zuwa za ku ka ba naka bane ai ya samu wata a kauye misali ya zo yace ba kuka sai ka fara tunanin to ya zan yi kokari in da ka rayuwar zama tunda dai sai an gaura ko kuma ka doka gina gida a kan wani guri sai ba ibin bai dare gurin ba yace a kusa da shi zaka zauna ya baka daki ɗaya guda biyu yace nan zaka ga gida san fa yayi hawa biyu ko kuma driving mai kyau ga kulawoyi ga komai saboda ya ɗan bana bakwai ne yana samun kuɗi ruwan kuma yake wallahi a nan za ka zauna ga ni ga ka ɗaki biyu da wani ɗaki na jama'a public toilet ai in dai ba so kake daga ranar ku bata da uban ai baran baran ba ai ba kuka ba naka bane in dai ka san in yanke ya layi ba wanda ya isa kawai kamata ya to ka koma neman mafita ce ya za'i zaman ne mana daɗi kuma a nan kawai kun fahimta yawwa to wannan misalan da ke so mu ɗauka a ƙarƙashin wannan duk abin da ya zama ma dole ba makawa to yi ƙoƙari ka ga me za ka ɗauko ka ɗan sauƙaƙa wa kanka na haka kuma yana da ya gina mai kyau ya yi kaza ka ta baya to ka ga ya nema wa kansa lafiya to in yana zai ka tashi ba shi kenan ba tunda bai ba sharadin cewa ko ba yaron ta karka koma can ba ai ba zai ba wani shi kenan sai ka tashi yanzu ka ga an rabu lafiya ba zo an raba hannun riga ba misali a ce ba hukun ka ya sa doka kaza kai ma ka ce wallahi kaza dan yaran yanzu haka suke shi ba ba dan zamani bane sai ta faɗan maganganu kaza kaza ka biyo baban nasa ne babanka ba dan zamanin bane kuma shi ya kawo ka sanadiyar sa ka zo ko tafiya kake ABCD labonka a baya kafin ka santa ya santa ko bai ba shi ka wanda yake so zauna lafiya idan suka kawo wannan abin kawai ka bi shikenan duk wani abu da ya faɗo ba ku rike wannan a matsayin ka'ida ko ne ya zo ba in ka wuna su gaba mafita to neman mata hanyar sauki kawai sai ka zauna lafiya to an shine bukaza ya sa ba sharadi kenan kawai a nan abin da za a duba shine um me illa da ta ya hada ka koma gurin ai ka san iyaye manya suna da hanji ko yawa ba wanda ya yarda cewa zai uba biyayya ta gaske ko in yace ko bayan raina ka ka aure wancan ko bayan ranka ba zai aura ba saboda ai daga cikin biyayyar da ake so a mutu ake ka dora bayan mutuwa su ma wasiya ne wasiya ne abinda idan mutum ya mutu zaka ci gaba da amfani da shi shine wasiya ko ka ga wasiya ba ba kai dade ita ba kenan sannan albarka ka tana tafiya akan wani me za ka ce hatta sai ka samu su da kake ka dora akan abokan su duk inda ka ga abokin mahaifinka ka tuno mahaifinka kawai cewa wannan abban mu ne me yasa aka dora ba saboda na ce ita albarkar iyaye na ce take ko sun mutu in ba ka so ka yanke ta to ka dora kawai sai albarka ta bi ka man taraka shay'an lillah awadahu Allah khairan min duk wanda ya bar wani abu dan Allah to Allah ya canza mar abin da ya yi shi alkai ka fahimta idan wata ce kana jin cewa classical presentable yanci saboda ita wallahi da wata ila da ka aure ta masifar duniya za ta zama ma yana da fa'ida sosai an gani yawa iyayen nan da kuke gani shi sa kamar yadda na gaya wani yana cewa addu'a na cewa uwar kana da rai kana da ministry of addu'a dai tana da rai kai dai kai bi kawai iyayen kana nan mahaifin kana nan mutane ba sa gane muhimmancin iyaye sai ba sa ko bai da kokobo wani za ga da ya ganki yana fushi ko so yake mutu ba ran da ya faɗi za ka gane kuranka wanda zai gane wannan shine wanda baban sa ya mutu kaga akwai yaran dan kana fada kamar mai aure ne yanzu kana hira akan aure in dai mutum falan ɗaya ne ko akwai abin da jinka kawai yake amma wallahi akwai rancikar da in kana yi in nan mutum mai aure ne har cikin bayan zuciyarsa abin yake zuwa ya san me kake faɗa amma falan ɗaya sun gulle to yana tabbi ne wani zai ma kana yi dariya yake amma yawa da aure nan gotsin ba ne to haka wanda baban ya mutu idan ya zo yanzu yana gaya ma magana to yana gane yara ko ta ajiya mutum yake ma in baban ya mutu ko to daga bayan zuciya shi yake gaya ma cewa Allah ya ji kansa domin ya san turɗin da ake bi idan mahaifiyarsa ce ta mutu ya zo ne ma ta'aziyya ko kuma babur ɗin sa aka ɗauki an ce yawan zakar babur kai ma yanzu ka zo za ka yi majaji to yana zuwa ba fa daga bayan zuciyarsa kalmar take domin ya san ya ake jin an ɗauke babur ko waya an taɓa ɗauke ma waya da ya zo ne ma jaji to daga ciki ina gaya ma mahaifi musamman mahaifi za ka fara ganin raini in babanka ya mutu wanda zai taka ko ba wani zai zo yana neman taka ku shi ne abin da suke faɗa su so da aka in kana suna nan dan gata ne kai yi ta abin ya zaka ga ce a ce baban ka da rai ba yake ka da rai a ce dan gata ne kai ko ba shi da koko shi za a ko wani a cikin mawaka yake cewa idan ma ra'asa ahlul baiti wallah badalahum minan nasil jafa'u wai idan bango ya fadi to za ka ta ganin wauta daga mutane in dai mahaifinka baya nan wani ba ya iya kaka gani saboda idan sa kawai iya idan sa yake gani bai da komai amma idan sa zai hana ya taka ka to shi sa iyaye ba ka da abin da za ka biya sai dai kai to musu addu'a kawai shi ne abincin mu suna buƙatar ta ko da yake kuwa shi za mu gane imamu shafi in ba ka iya wa iyaye addu'a a rana sama da sau biyar yake ba mutumin kirki bane in sau biyar kawai kake yi to kai baka cikin nan baka can bai na zalika kawa ma kai kai ba mutumin kirki ba kai ba na banza ba yawwa in ka ka haura biyar yake to ka zama mutumin kirki Allah ya dace da mu to wannan shi ne an gane ko to malam yace babi na 396 babu man hadda jiqaqa aw tariqan babu wanda yake magana akan wanda ya shiryar da mutane zuwa ga wata wancin wani shirkuɗi shine jiqaqan kamar um duk abin da yake da nono kamar ayaba ko inibi ko dabino ba sun kusaske ba to nan shirkuɗin da jiji ne jiqaqa eh an gane ko a ɗariƙan ko wata hanya wani ya zo ya bi kamar da cikin garin nan wallahi akwai gudun da in kai yanzu a cikin garin nan ku sai ka ɗauka ba Kano kake ba saboda hanya ce kana ko nan daga wajen su kurmi din nan kai kuka kai cikin gari wajen su hanyar su madabo su yayi ka tafi ko za ka shiga da haba su ya rura wannan guraren akwai gurin da in ka je zai ka ɗauka sai ka ga baka taɓa zuwa gurin ba yau tun da kake to irin wannan kagar zika kenan daga nan sai ka ga ka fito a wani gurin ballan ta san da inda ake nan kana a yaji sai ka ji ka a isani misali kawai ka ta raba waruri ka fada waruri ka shiga mai manani ka shiga kaza haka dogon nama wasu wurare haka iri iri wani jiran ma baka taɓa ji ba to sai da haka to sai wani zo ya fata ai samu ne da zai fado a yaji sai ka nuna sai ka nuna wal hanya wani layi kaɗan kwata kawai ne tsallaka zai zanto ya saki layi ya shiga wata unguwa sai ka nusar da shi ko kuma hanya ya saki zai bi doguwar hanya sai sai ka gaya ma to shi ne ake magana a kansa hadda ba bishadda yake hadda eh حدثنا محمد بعدا بني حدا بن سلام قال حدثنا الفزاري قال حدثنا كنان ابن عبد الله عن عبد الرحمن بن أوسجع عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم من منح منيحة ليه منيحة أوسع لا تمكن كان كلمة منه Nono? Ah, ban yadda da su wallahi. hanta shi ne maliha na kun dai kun ɗauko hanyar amma ba shi ne amsar ba kai tsaye abin da ake kira na gane kun san hadisi amma kuma kalmar ba ta zauna sosai ba to sai da aka maniha ku fahimta maniha shine aro ne dawowa aron da zai dawo kun fahimta a ya fita ko a haka shine ka dawo mutum akuya aron akuya yake amfani da nononta amma ya dawo da akuyarka shine maniha shi ne ke cewa da ba haka ne wanda yake tunda in wata ila ana gaya ba sai a yi bayani amma kana so ka ba ta ma'ana ne yan kiki ake aron da zai dawo shi ne maniha idan ka ba mutum dabba yanzu ya taƙi nonon ta ya dawo ma da ita haga ya dama da akuya na to kyauta mai dawo abin da ya sa ba ba san mutum wato kyauta saboda ka ga ai kyauta ita malam Umar ita ce ta annabi can mun biya hadisi cewa yawa wato al'aidu fi hibati kal'aidu fi qai'i shi za ba wato mu bata amma dai tunda kun gane ko ce ce ko aro amma wanda zai dawo to shi ake kira da maniha حدثنا كده نعم من بيع تو دو wanda yayi wannan maniha din kaji ba ko da yake haka ba suka ce malam Umar ta fi mu gaskiya a iya suke cewa al'adiyatu lati min ta'aliha an turadda ila sahibiha to ta kenan ko to san da in ka ba wato wanda ka ba zai dama da ita to ka gadi ka amfana amma zai dama da abarka a tafi a ka to ka ga yin taksisi kenan cewa wannan tana cikin cututtukan da za a yi a dawo da shi zai bi abin da kai amfani da shi don ai bai dawo ba ma za a ga a zahiri ne abin ya dawo amma amfani abin da ake so amfani da shi bai da ba kyautar tana ana yi da raƙumi ko awakai ko timakai ko kuma wani abu dai ko ma ne misali yanzu ka ba mutum wayarka ya sa sim a ciki amfani wanda yi da ita in dai ba biya ya ba ai ya amfana shi ma ba ni ya kai mar ko yawwa maniya ce ko ka ba shi a rai inji ya je ko gida ya zauna misali irin wannan maniha ce to yace an hadda zikakan ko shi yadda wani wato ga hanyar da take um aidalla ala tariqi ya nusar da wani wata hanya mai shirkuku au kala tariqan ko kuma hanya kana lahu adlu an um itaqu nasma duk wanda ya haka kamar ya enta wato abu wuya ne kamar ya yanta mutum shine nasma rai kenan ko yawa حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الله بن رجاء قال اخبرنا اكرمه بن عمار عن ابي جميل عن مالك بن مرثد مالك بن مرثد dinnan an yi sabani wajen sunansa da alkunyarsa wasu suka ce marsad bin abi marsad kun gane shi wannan kun iya tuno sunansa kuwa a tafsiri wanda aya ta sauka a kansa walakin kihil mushrikati hatta yu'minna lokacin da farkarsa ta ganji ko kun manta sababin nuzul din yawa shi kuma already ya riga ya musulunta ta ganji tace ta kira wani zai ce a ina to shi ne take ba wani kaza kaza kaza kaza ya gudu ya je ga annabi alaihi shine marsad ibnu abi marsad al-ganawi kenan marsad al-ganawi sai mu je zuwa ana abi zarri ko ana abi daga baya idan ana abi zarri yarfa'u ya jingina hadisin zuwa ga annabi kala yace in magala sanne yace ba da zalik la alamuhu illa rafa'uhu rafa'ahu yace ban san komai ba face ya dangana hadisin zuwa ga annabi kala yace ifara ya guka min dalika fi dalwi akhika sadaqa eh ciko guganka da ka je ɗebo ruwa da ita ka zuba wa ɗan uwanka sadaka ne wanda ya zaman ƙauye ko yake zuwa karkara zai gane hikimar wannan domin za a ga kowa da abin da yake zuwa ko yawwa ba musamman rijiyar da take wajen gari to bayan ya ɗebo wani da ya zo bayan ya gama sai ya ɗebo ya gama fa kana jiransa da ya gama sai ya ƙara janyowa in ba mutum ba mai haƙuri ba ne sai ya jawo zuciya ya ka gama ba za ka tafi ba ka bani guri to kuma da ya ɗero sai kawai ya zuba ba ko da iya wannan guda ɗaya ne ga naka karo da shi kai ma in ya zuba ba sannan ya tafi sai ya ji daɗi to wannan ake nufi kun gane kowa da kukansa yake zuwa da ka zo ya haɗe ne ya gama ba mai kuma ba ka guri sai ka ga ya kuma jira sai ranka ya ɓaci to a mutum in ba da haƙuri zan ce malam da Allah tun da ka gama ka matsa ko amma sai ka shiru kawai ranka ya ɓaci sai ka ga bai ɗigo kuma sai ya zuba ma ya ranka sai kuma ka ji wani irin daɗi ya kama ka da kunya to shi ne annabi yake ka ɗebo ka zuba ɗan uwanka sadaka ne wa amruka bil ma'rufi shi ma umarninka da kyakkyawa wa nahyuka anil munkari sadaka haninka da mummuna shi ma sadaka ne wa tabassumuka fi wajhihi akika sadaka murmushi kawai a fuskar dan uwanka ya kalle ka kai dan ki fuska shi ma sadaka ne sauka wa ibadatuka al hajar dauke dutse wa shauka ko kaya wal azama ko kafi an tariqin nasi laka sadaka daga hanyar mutane shi ma sadaka ne wa hidayatuka rajul fi ardi dalla da shiryar da mutum a gurin da ya bata sadakatun shi ma sadaka ne to kaga ba bawa Allah hanyoyin alkhairi da yawa Allah ya datar da mu ina ga za mu tsaya a nan lokaci yayi abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah mu ɗaukacin sarki ya yi na'am eh to ta in ya tafi ta tafi kenan ai eh in ta tafi ta tafi kenan shi yasa ai maganar da aka yi na cewa a ce kyauta ne dawowar yafi shi kuma aro kaga dole ka ba mutum yana nan haƙƙin ka ne ko ka mutu sai an dade ita kyauta ba ta cikin haƙƙin magada shi ko aro um kyauta tana cikin haƙƙin magada um aro kai kyauta ko ba ta cikin haƙƙin magada in dai aka bayar to ya tafi shine bambancin allazina hum yura'una wa yamna'una al-ma'ruf ko yawa Allah ya sa mu dace abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana ina roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsofin sa maɗaukaka Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata kamar yadda malam galibi ya ce ya sa a sanar gobe ba karatun nan saboda za a yi lakta a masallacin cikin gandu sai mu kwandila kawo inda muke karatun talata za a yi lacca akan aure malam gali da malam adam ako malam muhammad awal garin gamawa gwani habibu usman da malam khamis yusuf sai da masa a nan to za a yi lacca ne akan aure kamar da kowane ma a ƙarshe amma dai shi ne dalilin da zai saba za a yi wannan lakcar ba insha Allah wanda Allah ya ba dawa zai iya zuwa karfe magriba zuwa isha insha Allah Allah ya dace da mu اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عباك يا رب العالمين